أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم لناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر انقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بينة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المختوم وهاتم المحمدي شانا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقدار فريد الداري على الإلاكي هاتم العتماني أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاري وملاهي وأديبي إلى الله شيخ ابراهيم مسدد جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعتفي بنظرة تاتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة الا بالله على العزيز اللهم انا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا الينا في وقت احتياج اليه yau muna zama na ishirin da bakwai bayan jiwo mu cikin jawahirul ma'ani tsari na biyu muna cikin ahalaku na shau tijjani radiyallahu ta'ala nu yau za mu yi magana akan silatu rahimi sada zumuncin shau tijjani baya yana nuna maka wato hoton aikin da shaujani ya yi a rayuwa wanda malamai suke magana a kai wanda suka san shi suka faɗi ga irin yanayin yadda yake ga ɓangare kaza ga yadda yake ɓangare kaza ga yadda yake hatta sa tufa ga yadda yake tafiyarsa ga yadda yake komi ga yadda yake ba don komi ba don ka ga hoton rayuwansa to in ka duba sai ka ɗauka ka haɗa shama'ilul muhammadiyya ne daga ɗabi'arsa irin ta annabi muhammadu ne wato komi nasa ga shi nan ga yadda yake ga yadda yake tarihi shi kuma baya jin kunya tarihi baya baya jin kunya ko kaɗan domin duk abin da duk abin da ake a tarihance ana kawo abu ne a ajiye shi a ajiye shi yadda yake shi ne amana idan wannan suka faɗa wanda ya kawo wani akasi shi kuma zai zo faɗa to wani sai ga wani ya karu a kan na wani wannan ya faɗa mun yi zamani da shi to wanda aka fi jin magana sa ce mu'asari sun yi zamani tare da shi ana yadda da maganarsa sannan sai a ce garinmu ɗaya ko mun yi neman ilimi tare ko malamin ya karantar da shi ko shi ya karantar to duk nan ana dubawa sai a ce to waye wanda kuma ko ina suna shiga kaman tau'amai kaman tagwaye ne to za a faɗa duk an kakkawo su a baya wannan yasa ake nuna wa cewa eh an san shi ko a samu wanda zai jajirce ya ce to ya yi nasa ya faɗi abin da ya sani ya tambaye waɗansu kuma wanda suka san nasu su ma su faɗi irin abin da suka sani sai a haɗa abu guda biyu duk ina ana yi a lokaci ɗaya wa ma silatu rahimi sada zumunci irin shaujani fa inna yasilu rahimahu dini wa dini yana sada zumunci na addini da na wato in aka ce dini wanda aka yi zuriya ɗaya gida ɗaya fa'amma dini shi na zumunci wanda kuke da nasba faina yusalu yuwasilu kullu man lahu karabatan yana sadar da zumunci duk wanda kuke da karaba min nasbihi nasbansa wa zawi rahimihi da waɗanda suke ciki ɗaya. Nasba zawin rahim, yuquba hawa ijuhum dukkan su suka zo yana biya musu bukatunsu wa tafaqqada awalahu yana bibiyan irin halayensu wa yukarrimu masawahum yana girmama matsayinsu wa ya ta'ahadahum dukkan yana bibiyar su wa yashamuhum yana taimakon su mimma razaqahu Allah ta'ala da irin abin da Allah ya bashi kasan yan uwantaka yana da daɗi ka sassauta wa yan uwanka duk wani abu ko in sun zo da bukatu ko ba su zo ba kasan suna cikin bukatu dan ba samu haka ba ana samun bakin gaba eh ana samun bakin gaba za su ga kuna zuriya daya baka kaza baka kaza to wannan yana ba da fitina yana sa fitina shi yasa ka ko wajen rabon gado ne zaka ga Allah ya ce a fitar da wa'inda suke gurin yan uwa ba su da rabo sai a ce a ba su wani abu Allah yana sane sai ce a ba su wani abu gashi cin dukiyar maraya haramun ne kaga an halatta da a basu ba don komai ba saboda su wa'inda aka raba musu gadon to ido zai yawa a kansu za su iya samun fitina musamman an mutu an bar su akwai abu to duk irin wa'innan ana tattoshewa ne saboda idan kuma ini ne shi kuma idan mutum Allah ya bashi wani abu to ana son ya dinga alheri ya dinga alheri alherin ya dinga yin yawa ko ba da yawa to ko bala'i ne ya same shi wanda ake musu alherin sai sun ji a jikinsu saboda sun yarda yana yi amma in baya yi to ga baki ɗaya shi ma kunna wutan gaba ne ko gobara ne tashi a gidan zai ce ai kuɗin mu ne rike Allah eh haka a da ka ji baƙaƙen maganganu wanda kuma haka abin yake Allah ya kiyaye wai hamilu kallahum ba kulluhum ba kallahum nauyinsu kallan kenan wai hamilu kallahum yana ɗaukar nauyinsu wai ka sihu ma'adumahum wanda ba su da shi kuma yana musu tsorori ya tara ya ba su wai inuhum ala nawa ibla khairi yana taimakon su akan duk waɗansu abubuwa na alkhairi wa ala ma'unatihim yana taimakon su wa nawajelahum da masaukin su fama min mas'alatin babu wata tambaya babu wata mas'ala fahimuhum da su zane su illa anzalu hadihi sai sun sauka sai an saukar ma shautu jani ya bayar fa yajiduna rahata suna samun hutu wal makharaj suna samun mafita bi barakatihi da albarkar shautu jani kaga duk abin da ake bukata kenan an yi eh la ya gafalu anhum shau tijani baya baya cewa bai damu da su ba a kawai ta kai ta kai irin yanzu din nan kaga yanzu mafi yawa in arzikin ne zai kaji mutum ya ce daga shi sai yayansa eh yayansa ba ruwansa da yan uwansa ba ruwansa da kowa yayansa kawai su yake sa ma ido to kuma abin ba haka bane yawa abin da ake so addini ka budu la ya tafi la'anun fi amri dini a dunawiya ya rafkana gabanin cikin al'amarin addini ko duniya bayi wa ya hinna ala kabirahum za ka ga yana son yana so wa manyansu kuma ya rahamu sagirahum kuma yana jin tausayin ƙananansu wa yu'addibahum kuma yana musu ladabi kama yu'addibu sibyanahum kamar yadda yake wa yara tarbiya in ka zo da abu mara kyau zai faɗa maka zai faɗa maka la yara ahadan fa'ala minhum qadihan illa wa bahu bai yarda wani ya zo ya aikata wani abu mummuna ba sai ya masa tsawa ya wautar da shi ba ka da hankali ya za ka yi kaza ba zai bar shi ba to ka san barin haka shine ke sa ake ci gaba da duk lokacin da za ka yi aikin za ka gyara mutum duk mutumin da ka same shi yayi baka yi aikin komai a kan shi ba sai ka same shi bauɗaɗɗe ka mai da shi mutum to shine ka yi amma in ba haka ba duk ba abin da ka yi ka samu mutum bauɗaɗɗe mai tauri mai baya ji baya abin nan kamar da shi mutum shine kai aiki saboda in ba haka ba to ba a samu abin da ake bukata ba yubaligu fi nasihatin yana isa matuka cikin nasiha yanda za ka yi ka zama mutum wayan qumu bi huquqihim ahsanil qiyam yana tsayawa da duk hakkin da ya shiga shafe su mafi kyan tsayuwa hazimun fi zalika kullihi yana da himma cikin wannan dukkansa wajen tsayuwa wa yahabbu ala qiyami huquqil aqaribi yana kwaɗayantar da mutane da ‘yan uwa akan tsayawa da hukuncin makusanta, wai wasi bil ibtida'i yana wasiya da farko da farawa da su a fara yin abu ya ce ta fara da makwabta. Eh, saboda su duk wani abin da yake ko menene kaga shi makwabci ko da ba musulmi ba ne yana da haƙƙi a kanka. ko da ba musulmi ba ne ba dai wajen zama ya ba to idan ka ɗauka kana kaiwa nesa na kusan bai yiwu ba wani in bala'i ya same ka cikin dare aksari na kusan kake tayarwa eh da shi ake farawa to me yasa ba za ka yi aiki da su ba kafin na nesa eh me yasa to kaga wannan shine abin da ake nufi an iradatul muwasati wajen nufin taimako amalan bima wara da fil hadisi yin haka shine aikin da ya zo cikin hadisi manzo Allah wa ma aksaru ma azu mamakin abin da yake wa'azi fi sha'anul walidaini cikin girmama sha'anin mahaifa wa ya'kidu yana karfafa ala huquqihima akan haƙoƙin iyaye wa yahzir min huquqihima yana tsoratarwa akan kar a sabawa iyaye wa yaqulu yana cewa mallan ya bar bihima wanda bai bi iyayensu ba la ya taysara lahu suluku hadhihi tariq kaga ai haka ne kaga an ka zo karban tariqa za a ce za ka bi iyayenka ko da ba musulmai ba ne eh saboda haka duk wanda baya bin iyaye to la ya taysara lahu ba zai samu saukin shiga wannan tariqan ba eh ba zai samu saukin shiga wannan tariqan ba dan ba mu ba haka a cikin tafiyar mu faman sajara min hukukan lahuma idan ɗaya ya zo ya saba daga cikin su ba da an dakala fiha bayan ya shiga cikin ɗariƙan qada'ahu zalika anha za a yanke shi albarkar ɗariƙa ba zai samu ba eh ko yana cikin ta ya shiga cikin ɗariƙan amma baya ya saba yana sabawa iyaye ko ɗaya daga cikin su qada'a anhu zalika anha za a yanke masa albarkar ɗariƙa ta gayi kaman babu sun malaya ƙadar lauru shay'in kuma babu wani abin da zai iya za ka gani shi summa summa kenan ko Allah ya kiyaye wa ma aksaru ma yasta'azamu hatarul mudi mamakin yanda Shehu Tijjani yake girmama wanda yake walakantar iyaye wa hukka lahu zalika ya cancanta wanda yake walaƙarta iyaye a nuna musu kaskanci wa hukka lahu zalika innahu la'azimun domin lamarin mai girma ne innahu la'azimun ta ubangiji ya faɗa wa wasaina al-insana bi walidayhi ko husnan hamalatu ummuhu wahanin ala wahanin wa fisaluhu fi amain wa fisaluhu fi amain yace anishkur li wa liwalidayka to wannan shi to duk wani nassi da ya zo in ana neman ka yi tawili ka samu saukin wani abu shau jani ba yadda sai dai a tafi da shi da ƙarfinsa don a ƙarfafa mutum wa ma rahimu dini wancan zumunta na a ƙaribu kana da haji a kai na muna da jini to wannan na addini fa innahu min azamin nasi muwasilatan lahu shi kuma ya fi ɗaukan mai ‘yan uwantaka na addini akan mai jini, jinin mu ɗaya, wannan na addini, to ya fi girmama na addini. Eh, kaga wancan jini ne shi ma ga hakkin da ya faɗa kai, to ga na addini kuma. Saboda akwai ikhwatu akwai ahawatu da fataha da kisra, shi ɗan uwa na jiki, na jini, idan Allah ya maka wani lutufi in ya duba ya gaba wanda ya ci gado sai kai to Allah Allah yake ka mutu idan shi ya ci eh ko kuma ka ko kani ko ɗa wanda ne ya shafe ka haka to za ga in ma da hali za ci ai yanzu in ba dama yar mace ce guda daya in ta mutu shikenan to in Allah ya yarda in ba mai imani ba in da hali zai kokarin dan duniya ne yayi tunanin yadda zai kawarwa domin ana gani a silima eh saboda in aka kawar to shine zai hauzi zai yi riko bilas kaga wannan dan uwan jiki ne amma yana neman mutuwanka saboda haka ɗan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalamu da duniya ta samu da suka ga haskensa suka jefa shi rijiya kaga ya nuna za a iya kashe shi to dan uwan Allah kuma so yake karayu ba ya kashe ka ba dan uwa na Allah dan uwa na addini so yake karayu ba ba ya kashe ka ba saboda zaman ka da shi shi yana ganin akwai karuwa wacce ta kai ni haya saboda haka akwai bambanci cikin dan uwa na addini da dan uwa na jiki an gani to haka abubuwan yake shi yasa ya ce fa inna min a'azani ka gani min a'azani yana daga cikin a'azab ba azimun ba ba a'azani siga mubalaga na girmamawa yana daga cikin mafi girman mutane muwasilatul lahu saduwa da shi wa aksarhum bururan wanda ya fi biyayya wa isanin da kyautata li ahli janibihi da wanda suke makwabtansa yuwasi ikhwanihi yana yana yana yana taimako ba na wasiya bane saboda sinun ne eh muwasatu bisini taimako yuwasi da swadi wasiya yana taimakon yan uwansa da sahabansa wa kullu man lahu ma'rifatin fillahi da duk wanda yake masanin Allah da wayil muwasati da duk wani abin da zai taimake ka domin kai da ka kai eh wancan kuma da ka duba irin mutum ne wajen bangaren addini kuma za ka nuna yadda mutum yake targibi wa tsakaninsa da ubangijinsa eh me kake nema ina neman saduwa da manzo Allah ne ga yadda za ka yi me damuwarka damuwa tana neman koma hanyar Allah ne yi kaza kai kaza kai kaza kai kaza za ka ga ya kusantaka da kai dan uwanka na jini in ba Allah yake nema ba duniya yake nema in dan uwanka na Allah wanda yake nema za ka fi maili zuwa gare shi fiye da dan uwanka na jini shi yasa dukkan shehanai idan suka zo za su yi aiki na Allah sun fi ɗaukan muridansu da ƙarfi fi da ‘ya'yansu da cikinsu. Sai dai in muridin, sai dai in ɗa na cikin shi ma ya shiga cikin zubin muridai. Baya kallon mahaifin a mahaifinsa yana kallonsa a matsayin shehinsa. To wannan yana samun wani irin daraja ta daban. yana samun wani irin daraja ta daban domin za a ja ka gaiban wa hadaran kun ga misali kamar shehu alhadi Allah ji kansa dan shehu dairu ba iya kira shehu dairu a waya saboda girmamawa idan kuma shehi akwai wani tafiya da yi shehi yana kaduna ya tura shi lafiyan bare-bare da ya tafi ya karanta maulidin shi kasan duk dare kamar ma da ladi kafancan ne duk dare in ya gama karatun to zai koma garin da ya fito komin dare yana gamawa sai aka ce zai ce zai koma kaduna sai wasu ka ce dan allah a taimake su su ma karanta musu sai ce ai shehi wannan ya sa ni zo yi suka ce suna neman alfarma ce wannan ne sai suka ce to za su kira shehi ta waya shi a kira shehi ta waya zai koma kaduna idan shehi ya ce dawo zai dawo da daga daga lafiyan bare ai ba mu sani ko a cikin ya'yan shehu ɗayuru akwai wanda ya samu bin shehi kamar haka ba ba ku sani ba dan Allah yana da zu- yana da abubuwa da yawa amma wannan irin abu- shi bai taba ganin shehi a matsayin babansa ba a shehinsa yake ganin shi to yawanci ai ayan shehana suna ganin babansu ne to wanda ya gan shi a matsayin babansa da wanda ya gan shi a matsayin shehinsa ba iri ɗaya ba ne tafiya ba iri ɗaya ba ne to yadda abubuwan suke gudana kenan to kaga idan mutum ya zo ya ce kai kana ganin muridinka ne kake kokarin ka yi masa abu shi kuma shehin ƴaƴan su kuma suna ganin cewa ba ɗan gidan ba ne to ka san abin da yake faruwa kenan to abin da shi yake samu ɗan cikin gidan ba ya samu saboda bai bi wannan hanyar ba ai ɗan cikin gidan ba ya samu saboda shi rabo ne na Allah ba rabon gado ba ne a baka babban riga da gida da ɗakuna ba haka ba ne kason da za a baka a wannan ba irin wannan ba ne saboda haka shi ma shayin ya milu ila zalika ya ci karkata zuwa ga wa'innan ɗin saboda su ne ‘ya'yansa na ruhi wanda bai same su da sha'awa ba ya same su ne da yawu mai sarki dan da wa'azi da nasiha da sauransu har sai da ya mai da su suka zamo ‘ya'ya na ruhi. Don suka zamo ‘ya'ya na ruhi, to ana raba gadon da su ne a wancan gadon Muhammadi. Ka kuma ya sha bamban da to abin da yake faruwa kenan. Fa- fa- Wayan sun ilaihin yana kyautata musu fa ya ɗamuhum ja'ihum yana ciyar da masu jin yiwansu wa yashmalu ba'ihum yana tattare wanda suka lalace wa yakasu ariyahum yana tufatar da wanda suka yi tsaraici wa yarfadu fuqara'uhum fakiransu yana tara su waje daya kaga in ka lura da yadda yayi wa yan uwa na ɗini da wannan yan uwan ai ba yi musu haka ba ikisa'il ariya tufatar da ƴaƴan da da tsaraitunsu ya tara su waje ɗaya wai ino zo a fa'in ya taimaki raunanan su izuwa radiyallahu anhu domin shi shau tijani a shadda itimaman bi ahalal ahawati ka gani ko dama an ji muku akwai bambanci ihawati da kisra da ahawati da fata al'akhawati bilfatahi ‘yan uwa da fataha na Ali, ‘yan uwa ne cikin Allah, ‘yan uwa da kisra ‘yan uwa ne na jini. Itimamin shautu yani yana kan wa'innan ya fi ba da itimami da su. Ya ta'allabu limin sarihin yana jin raɗaɗi in wani abu ya same su. Aksarun ma ya ta'allabu da zaurin nasbihi wa rainihi. mafi yadda yake ji in wani abu ya samu ɗaya wannan ɗana ne wannan almajiri na ne na Allah to yadda yake jin raɗaɗi na almajirinsa na Allah ya fi na ɗansa na ciki kuma shi ne fa asalin gaskiya a yanzu kuma abin yana juyewa ne abin yana juyewa ne saboda aksari masu lura in ba a ɗauki wannan ɗabi'a na shewa tijjani ba to ba wanda sai dai gyara na shehu tijana kuma wannan shine asalin abinda mutum zai yi kokari kawai ya yi kokari ya ko da bai kai duka ba ya ɗin ɗauki wannan ɗin amma kar saboda ɗan kakaci mutuncin muridinka ka ɗauke shi ba komai ba ce to ainihin gidan gidansa ne an faɗi ba haka ake yi ba su duk magabatan suna ɗaukan muridin ne shine a gaba shi ya sa shi a gaba kuma shine asalin lafiya shine asalin zaman lafiya kuma shine gaskiya saboda yau idan ka ɗauki muridinka da ƙarfi ka rike shi saboda sirrinka mafiya yawa a jikin su ya dinga tasarrufi a yi to idan sirrin yana tasarrufi a jikin sai ɗanka ya zo yana taka shi ɗanka jinin sha'awa ne idan ya yi tasarrufi a kansu zai lalata shi amma idan ya idan ka riƙe shi da riƙon amana ka jona tsakanin su ba zai iya taɓa shi ba yanda ka zamo uba a wajensa shi ma zai kokari ya rinda ga wancan za a zauna lafiya amma in ka ja shi ka ce da ƙarfi bari kawai ai ba zai yi ba ai wannan da cikin gida ne to za ka faɗi a tafiya wajen Allah ma ba ɗaya ba ne to ai an gani abdullahi alhindi tafiya shi tijani makka hadiminsa da ‘ya'yansa ba hadimin ya ce ya ce wa hadimin ka je cikin ɗakin ƙaba waje kaza akwai wani mutumin magarib da ya zo shi nake sauraro duk abin da ya zo ni shi ne wari su sirri shi ne zai gaji sirri na a'a in yi ma shekara goma sha bakwai ina hidima ban zamo ni na gada ba sai wani mutum daga maroko daga garbu ya zo lokaci guda ya ce ya ce abin ba daga wajena ba ne daga Allah ne ya ce inda daga wajena ne ‘ya'yana ya kamata ba pointin kenan ‘ya'yana ya kamata ba amma wanda ya yi aikin shi nuna kansa yake yi shi ma'arifa nuna kansa yake shi ya sa wulaya kamar ruwan kogi ne yawo yake yi illa manik tarafa garfatan biyadi in ya taso ya zo nan ya tsaya in akwai masu sha sai su sha in babu sai ya wuce kafin gari ya waye ya wuce shi ne ake cewa ruwan alkausara lokacin almuharram ko muna ce masa yula ana ce ruwan alkausara ya yawo a kogi da daddare za mu je da shi mu je mu ta iba eh to irin wannan illa manik tarafa garfatan biyadi idan kogin ya gangaro yana yawo da shi ba zama waje ɗaya ke ba ba zama waje ɗaya ke ba wanda ya zo in ka ba ka sha ka sha to kai ne in wani ya zo zai sha sai ya samu yawancin ɗin ya wuce saura ruwan asali kuma na al'ada in ka sha kawai cikin ka ya cika ka samu biyan bukata a ruwa ya tafi amma ba shi ne abin nema ba kaga kenan ayin aka lura kyauta ne na ubangiji haka abin yake tafiya shi ne wani ya zo nan garin kwanaki mun zo wajen maulidi ne sai ya taba kanawa su ne da kaza su ne da kaza su ne da kaza saboda haka dole a bi su sai na ce da ya gama zai tafi na ce a ce ya zauna na ce a ba lasfika na ce abin da ka faɗan gaskiya ne kanawa ku ne da kaza ku ne da kaza Allah ya ba ku duk kaza gaskiya ne to amma ina fatan malamin ya sani wulaya yawo yake kogi ne gudu yake in ya zo sai tsaya a wani guri sai a sha sai muka ga har da kasancewan kanawa su ne da kaza amma shi Ibrahim bai kwana bakwai a garin su ba saboda haka da ruwan ya zo nan garin sai da ya kwana bakwai ana sha kuma ba a kwana bakwai a garin su ba ko zai musa to haka abin yake saboda haka kenan nan garin ba wajen banza ba ne markaji eh na ce saboda haka duk waliyan da arwahu da aje samun sai da suka taro suka dawo nan garin kuma saboda nuna musu mai gurin ya zo kuma ga shi bai haka a kano saboda haka shi ma'arifa ana gane shi ne da ido irin na Allah da shi za ka iya gane abu yadda yake tajawuli yake tafiya idan mutum ya gane wannan to za a zauna lafiya sai ga kowa an ya darsa masa in ba haka ba me ya kawo shehu tijjani yana maroko shehu ibrahim ya zamo ya bayyana a kaula me ya kawo manzala yana madina shehu tijjani ya gaje shi a maroko in ba yawo yake ba a haka ne warisi kowanne to akwai abubuwan da wanda sanadi ne yake kawo shi ayi akwai dini akwai dini Eh, akwai dini akwai dini to dinun shi ake nufi Allah ya ba mu sa ya taimake mu kuma eh a azamun nas inda hu wanda a azan annas a azamun nas inda hu mutanen da suka fi girma a wajen shaukiya ne kurban wajen kusanci aksarun fillahi hubban wanda suka fi son Allah ka gani ka ga yi magana ta kare ba ɗana jika na ba a wa ya fi son Allah wa ya fi son manzo Allah shine na fi kusanci da shi sauran a targibantar da su su shigo ne kawai fa yuqarribu al-insani inda hu min zalika yana kusantar da mutane wajensa walau kana min abadil ajanibi ko da kai ne wa shi yasa aka dauko Salmanul Farisa aka sa shi a gidan Annabi Muhammad aka dauko Suhaibu Rumi aka sa shi aka dauko Bilalu aka sa shi ko ba ka kai ba babu ɗaya balarabe balle ya zama bukurai shi kuma aka dawo da su kuma gidan ta yadda da su ko ba ka bane to haka wannan wirasa na manzon Allah kenan eh yaya ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sauran sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sun kai ko ina a cikin irin matsayinsu amma kuma ba su kai matsayin wa'annan din ba shi yasa manzon Allah yake cewa asubbaku fil islami arba'un wanda suka riga kowa a cikin musulunci hudu ne yace wa ana min al-arab ni a cikin larabawa ni ne wa salmanu min al-faris daga cikin farisawa salmanu ne wa suhaibu min al-rum suhaibu shine daga cikin rumawa wa bilal min al-habashi bilal kuma daga cikin mu bakaki ce to wayannan guda hudu sune subbaku duniya in ta karɓi musulunci ta karɓa ne ta ƙarƙashin wa'annan guda hudu na so ne ya yi farya ne ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya dinga tafiya sai da ya lamushe duniya kaga dino ne ai ba dini ba ne bilal yana cewa idan kowa ya yi alfahari da uba to ni uba na musulunci ne to akwai wani uba kamar musulunci to ai kaga dini kenan dini kenan akwai uba kamar musulunci tun da babu to addini kenan ta abin da ake son mu gane kenan Allah ka taimake mu wai badu anul ba'ida yana nisantar da mai nisa walau kana min aqrabul aqaribi ko da dan cikin gida ne wanda ya nisa da Allah yana nisantar da shi, ko da wayin kana min a ƙarabil a ƙarin, ta ji duyarsa a ji hukukawun za ka gama shaujani yana girmama lamarinsu, wayara annal kiyama bi hajiyar Mustapha yana ganin tsayawa da abin da tsayawa da abin da ya dace ba abin da kowa zai iya ba da su. samitu gairu ma marratin na ji shau tijani ba so ɗaya ba ya kuɗe yana cewa manibtala bi tabayyu hukukul ikhwani manibtala duk wanda aka jarabce shi da sabawa ƴan uwa ibtala bi tabayyu hukukul ilahiyya idan zaka ci mutuncin mutane in dai aka jarabce ka ba ka ganin girman mutane ba ka ganin girman mutane so za a jarabce ka da ba za ka girman Allah ba wallahi kaji abin da ya ce sani tuhu gair mamar rati ba so ɗaya ba na ji shau ne yana faɗan haka wa yake faɗan haka sai dai alil harazi idan kana ganin mutane ba su isa ba wani bai isa ba wani bai isa ba wani bai isa ba to za ga Allah ma bai isa ba kuma amma fa abu ne fa mafi sauki duk wanda kake ganin bai isan ba kana ganin bai isa ba waye shi hakan saboda haka Allah ne bai isa ba shi ba wakila yadda za ka gane annabi nuhu sunansa abdul gaffari asalin sunan annabi nuhu kenan ba nuhu bane abdul gaffari sunansa kenan malaman tarihi suka ce kare ya gani mu ce kaman karenmu nan da irin karen england ai sufansu ba iri ɗaya ba ne kuma duk sunansu karnuka kuma haka ba ne to da ya ga karen sai ya yi magana akan halittar karen sai karen ya tsaya ya ce ni kake kushewa ko wanda ya yi ni ni kake kushewa ko wanda ya yi dalilin da annabi nuhu ya dinga kuka ya dinga kuka shine na hayanihu nuhu daga kuka ne ai akan wannan ne to wanda yake ganin kai baka isa ba kai waye kai dan waye kai waye kai dan waye duk wanda yake ganin haka waye ya sa shi ya zamo hakan kaga garin munana rashin isuwansa zai munana wanda ya sa bai isan ba ina ganin kamar haka zai bayar ko ba zai bayar ba to haka abubuwan suke saboda haka duk wani abu in kana son ka san Allah da kyau to duk abin da ka gan shi ka ja ka yi shiru haka Allah ke nufi da abin da ya yi za zauna lafiya. Eh, ka san a sufanci idan mutum ya tafi bayan ka samu tarbiya kana samun tarbiya ko yaya ka ga wani abu kai in kare to kai kuma ba za ka hau kujeran ba na rantsi da Allah an haramta maka kenan wallahi ba za ka hau ba a yanar ba kana da hankali ba? Ai ma'arifa hankali ne. Tun da ai Allah zubin da yake yana son duk abin da ya turo ma in ka gani ka ce ka yadda ne. Sai ya turo ka ce ba ka yadda ba. Shi ke an gama da kai, kai kuma ba za ka hau wannan ba har abada an share abin. Ba za ka hau shi ba. Saboda gobe ka tsara. Shi taƙarrubu ilallahi ba a yin samun taƙarrubu ilallahi shi taƙarrubu ilallahi da bambanci da muhabbatu shi taƙarrubu ilallahi komi da za a zo wajen Allah ce ƙa'ida ba za ka shiga ɗakin nan ba sai an buɗe ƙofa in ka zo ba buɗe ba za ka shiga to taƙarrubu ilallahi kenan ma'ana sai an tantance ci ɗin na hannunka ne ko za a buɗe maka ne taqarrubu ila Allah kenan amma muhabba za a iya cewa shiga ta baya eh ka shigo amma taqarrubi shi keke da keke ake keke da keke in kai kaza za mu maka kaza amma in baka yi ba ba za ka sani ba taqarrubi kenan amma muhabba za ta jawo ka ta aje ka ko ka sani ko ka sani bai da ka waiwaya ko ka zin kaman kasu ka farfado ya aka yi kai baka ce wallahi baka sani ba haka za a kau da kai a kanka amma ta karu za a kau da kai akan mutum sai an maka ɗaiɗai sai an bincike kana kan hulanka har kai ɗan yatsanka ka cancanta ka shiga ai an gane ba ga alamun abun ba in za ka shiga har yanzu a duniya ana kokari in za ka shiga jirgi ko za ka shiga wani abu ana son a sa ka ana jin tsoro ka ga irin security da za a sa ka mai wuta na ana caje ka wuta na haska ka a haska ka har ƙashin ka sai an gani saboda ai ta karu kenan za ka shiga gurin da yake da hatsari ne su saboda haka bari mu gani me ke jikinka ta karu ne haka ne amma babul muhabba ko ko ta wannan gurin ba a bi da kai ba za a bi da kai ba to abin haka yake gudana Allah ka dacar da mu nas'alullahi salamata muna roƙon Allah kubuta wal afiyatu da lafiya min hajil baliyatil azimati daga wannan masifa mai girma allati ammat biha balwa wanda ta game duniya a yanzu raina mutane raina haƙƙinsu ba su kai ba ya ce an maddi hilbalwa kamar gobara ne wanda ta game duniya fi hilal mudda'ina lil ahawati ka gani ko kaga can baya ku duba manifta labi ta bayi hukukul ihwani ihwani da ne da kisra yan uwa na jiki kenan sannan a zamanin ga abun kuma yanzu ya yawaita ba ma akan yan uwa masu kisra ba fi khilalil mudda'ina lil ahawati da fata yan uwa na Allah bambanci fasa a duk kisra da fata kawai larabcin ya canza wato kaga gara ma yan uwa na dini akan yan uwa na Allah to kuma kaga muddakina masu ganin cewa ni ne ni ne na cancanta kai baka cancanta ba a cikin Allah ne kuma to ne kuma shine yake cewa muna neman Allah ya kubutar da mu saboda bala'in ya faru yasa yace sanitu ma marratan ba so ɗaya ba ce ne yana magana haka fi hadis zaman arrazila ka gani mu a wannan zamani razila wanda yake kaskancacce ko bacecce ko mai muni Allah ya kiyaye Allah ya saka shi sosai kaga ɗaya bayan ɗaya kowane irin abu zai bi ka sai ya tace ma kuma abin da ni kullum nake muke ƙara godiya wa Allah mutum ya duba wannan ɗin in wani shehi ne zaka ce bai fahimta ba to shehu jan ne da kanshi sai kuma ya ta shata zaka ce shi ma bai gane ba ne kuma a baya an gaya maka shi a ƙa'idar iliminsa duk kowane abu in ya bi shi sai ya kai birewan kokoli eh kowane irin fanni bai yarda ya ji ka ka faɗa abu kawai ya yi ta'alluki da maganan ka ya tsaya a gurin ba sai ya bi abin ya ga saman saman iyakar abin ya abin yake kaga wanda ya haɗa maka kayan aiki irin wannan duniya kuma ta yi shaidarsa a kan wannan to an gama baka kayan aiki abin da ya rage maka kawai shiga gonansa duk abin da ya gani daga Allah ne daga manzon Allah eh ka shiga kawai ka tafi duk abin da ya gani daga Allah ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na son zuciya bane kenan ko Allah ya muke wa ma libasu tufan shauti yani falyalbas mutawassidan min as-siyari yana son ya tufa mutawassidi ne mimma yuqihi al-har wal bard wanda zai kiyaye shi baya jin sanyi baya jin zafi kama yalbisu amatin nas wato bai damu da kaya rafahiya ba ai kaga ya faɗa shekaran jiya jiya ne ko mun yi magana kan juma'a e baya sa turare saboda masu mulki kansu ce yana koyi da su baya yana tafiya da kaya ko da yake ba shi ne ya faɗi haka ba ya ce wala Allah kyau tijani baya sawa ne saboda masu yan duniya ba wai baya sa miski ne ce masallacin juma'a ya ce amma yana sa a hasani siyabu tufan da ya fi wani lokaci kuma zai zo masallacin haka yadda ya fito baya canji amma wankan juma'a kowane kowace sallah sai ya mata wanka na juma'a baya cewa kawai ta faru daga waje bari ya wuce ya haɗu a yana girmama wannan suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan ne duk ake dubawa a ga irin yanda mutum ya taka akan yanda ya girmama abu to sai a ga yadda zai iya kamata a duba a tafiyar da shi yace to baya sa tufa mai tsada baya sa tufa mai tsada yana daukan daidai irin na yadda al'umma suke ciki eh kuma gashi miloniya ne dan kasuwa ne mai kuɗi ne amma ba wannan ne ya sa saboda kar ya kalli kansa ko wala hibul imtiyaz bi saudil hasani ke sai kaza sai kaza a wala qadihan bai zabi wannan sama ba ko ko mummuna wala yartaki fi dari amran lan turid bihi sunnatan ba za ka ga ya aikata wani abu a gidansa ba matukan sunan annabi bai zo kan abin ba bal qada anhum jami'al awaid waz zawaid duk wani abubuwa na ta'alluki duk wani abu na ƙari wanda ba cikin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba gidan shehu ba an cire gidan da ma'abuta gidan da barin aikata haka wa amru fi zalika wadihun lamarin shot yani akan wannan a bayyane yake wa tafsiluhu ya tsulu in za mu maka fasararsa to za mu yi tsawon lokaci muna budawa wa ya tabarra'u min da'awa ya kubuta gabarin da'awa ni ne kaza ni ne kaza wa du'awi ma lam tukim alaiha bayyinatu abna'uha adiyahu babu a tammal bara'atu ya kubuta ya faɗi abin da Allah bai mar ba bai eh wanda Allah ya mar ma in ba an ci in ba manzo Allah ne ce faɗa ba boyewa yake eh wa yatanasal min gayatu tanasul yana fita matukan fita wala ya kamalu min ahadin fa'ala zalika duk mutumin da yake irin wannan da'awi din to baya karban sa wai za haka shay'an sadar anunin mahashin al'amali idan ya kawo wai za haka shay'an idan ya kawo hikayen wani abu sadar anu wanda ya zo min mahashin al'amali wane yana aikata kyawawan aiki kaza au ashara ila ba'd mal malahu min saniyi al-ahwali li garad min al-agharad asnadahu ila al-majhuli ka gani idan aka kawo wani aiki na alheri amma kuma bai san waye ba ko aka ishara daga cikin waɗansu ɗaukakan matsayi amma bai san waye ba ligaradi min al'agaradi ko aka yi shi don wani manufa an yi abun yana da kyau amma manufan ya kauce ga manufan Allah to abin da ke a da ilal majahuli sai ce wani ba zai faɗi mutumin ba ya yi aiki irin na alhairi iri na kaza iri na kaza mamma ba zai ambaci sunan mutum ba sai nasabta shi zuwa ga majahuli ba ma'arufi ba ba zai ce wane ba saboda ɓoye abin amma aikin alhairin ya fito amma shi ya yi ne don wani garin don wani biyan bukata tasa sai kulu yana cewa wa ƙali ba'adin nas a cikin mutane wani abu ya faru aulin rajulin kaza wa kaza ko wani mutum haka wani mutum ko waɗansu mutane laisa ne nafsahu ba zai ambaci kansa ba rufa ma naltaki biman hadara ma'ahu wani lokaci muna gamuwa da wani abu da o shara labari malahu min sanayi lahawali gardi min lagaradi amma wani majhuli akwai wai za ka kashe an sadar oh to i'm sorry idan shi ne ya yi aikin alhairin sadara anhu ne shi ne ya yi aikin alhairin haka malamai suke yi ko shai in ka ya ce wani mutum na gani a jikin wani mutum an nuna kaza kaza kaza to shi ne in ka ji yana magana akan irin abin da ya faru na alhairi sai ce wani mutum ya taɓa yin kaza da kaza da kaza shi ne to shine wannan wai za haka shi an sadara anhu ne in ya kawo hikayen wani abin da ya zo daga gare shi ne ba zai ce shi ba ne to sai mai da abin majahudi eh sai ce wani mutum ko wasu sun aikata aikin alhairi ne an gane ko laisa ne nafsa ba zai ce ni ne kaza ba a ba zai faɗa ba eh rubama na talakali man hadara ma'ahu wata rana muna gamuwa zai iya yiwa mu gamu da wanda ya halarta ta da shi ba da talkar kadaya a lokacin da wannan abin shi ya aikata bi ainiha ya sani fa yuhadiruna sai mutum ya ba mu labari bi annahu huwa fa'ilu a ai shawun ne ya aikata fasirna na alamu zalika min hali sai muka gane ashe in ya majahulantar da abu to ashe shine aksari wala yuhibbu man yansibu ilayhi shay'an ba so yace to shay ba kai kai kaza ba masallaci kaza ba kai ka gina ba hanya kaza ba kai kai ba ba so eh ba so eh wala man yasrar lahu bi sirrin min asrar ko kuma wanda zai zo ya bayyana abubuwan da a koyi sai zo ya bayyana baya son wannan wala man yamdahu bi mahdarihi wanda zai ce banda kai wa ya kamata yi kaza ai wallahi in ba kai ne aka ce ka zamo kaza ba ai kaza ba zai yi kyau ba kaza kaza kaza kaza duk irin wannan madahul insani nafsahu ne to su kuma abin suke jin kunya shi mutum yana kai wannan kujeran ne da la haula wala quwata la liya haulun wala liya quwatun ba ni da dabara ba ni da wani karfi illa billahi zahara amrun lahi ne kawai aikin Allah ne ya bayyana ta hannun mutum in mutum ya zo ya ce ai kai kirki kaza kai kai kaza kai kai kaza ta Allah ne ya zahara abun a hannuna dan a ga girma na amma ba dan na fi halifa ba ba dan na fi Musa ba saboda akwai wani abin da zai fito ta hannun kan wannan shi ni ko bai fito ta hannuna ba sai kuma shi kuma ya haka abubuwan kuma suke duniya duk gaba ɗaya haka take wani abin za ka ga ba musulmi ba ne kuma wallahi sai ka dangana da shi tukuna buɗe maka kofa alamarin lahira ne lahira ne aikin hajji ne za ka je sai a ce maka john ne zai baka kujerar maka ka ce ba ka so tun da ba musulmi ba ne ko ba yi har gitsa abin ake ake kasa ganewa to shi da sufanci yana fitar maka da kowane abu ne a kujerarsa saboda kuma an cakuɗa yasa Allah ji kan wannan jikan sufi jikan sufi mai rasuwa in yabo jin shai ya ce jikan sufi ya ce akar mukalla ya ce ni kan idan ka tafi lahira aka maka hisabi ka wuce sai aka ce an baka ceton mutum ɗayawa za ka ceta ya ce ɗan boygan ya ce jikan sufi duk jama'an nan ba za ka ceci kowa ba sai ɗan boygan ya ce shi ya san damuwa na ban taɓa zuwa mada damuwa ba sai ya yi mun ni ko in Allah zai bani kujera wallahi zan tsallakar da shi kuma kaga sharifi ne jinin manzo Allah ne to kuma gashi wanda ba ba musulmi ba ya masa alheri watakila ya zo ga musulmi ma ya zage shi ko ya kore shi so irin wayannan abubuwan suna nan Allah yana kawo abin ne ya jera su haka ya rage wa mutum in ka zo ka ce kai ka zaɓa da wanda za ka yi mu'amala ƙarya kake yanzu rashin lafiya doktocin da muke da su yawanci musulmai ne to hannun waye kuma yake samun waraka sai da ce ba za ka yi mutum da ba musulmi ba ne daga nan za ka gane mutum mai san Allah bai san Allah ba gashi bukatuwar taka ce kuma addinin ba zai yiwu ba sai kuma da sa hannunsa sai ya warware ya ga dama ma ya ce ka daina yin sallah ka ce wallahi baka isa ba tunda Allah ya ce ni sai na yi sai Allah ce a ba ni na ce ka daina ba ka daina kai kuma ka ce a kai wallahi sai kai ka je ka yin ciki ya farki haka ne wannan abubuwa da yawa kowanne akwai mahallin su haka kuma Allah ya yi duniya ya rarraba duk aikan ba komi bane sai ya zama yana hannunka ba komi bane ka gane kawai wayannan mu'amalat ne abokanan mu'amala ne an haɗa ku da su ne cikin mu'amala Allah ce muke mu wai za wa jawo ahadun yoman idan wai za wa jawo ahadun yoman duk sanayi alai idan wani ya zo wajen shautan yana yabonsa lan yusani ahu ba zai rangwanta masa ba illa in kana ga'ibun أو جر بمدارك الأمور إلا إن كان غايب sai in ya ɓace ne ma'ana ka zo kana gaban mutum ka shiga cikin halara ka ɗimauce ka fara ɗan wasu abubuwa to ya san ba maganan ka bane eh au garra bi madarikil umuri ko ya rudu da riskan wani abu akwai wanda daga ka gan shi saboda daɗi za ka yi ta faɗan maganganu wanda ba za ka san ma me kake faɗa ba akwai irin wannan wani shaddidin na kiyar shi dawal faƙari yana tsananta inkari cewa mutum fakiri ne zuwa ga Allah fakiri zuwa ga Allah kujera ne eh ana abdul fakiri a sai ka gane ne ake nufi da abdul fakiri eh wa ma yusharu ilai da abin da yake nuni wa yaqulu in ila al'ana yana faɗa zuwa yanzu ma hasal ma hasaltu lana taubatu ila al'ana har yanzu ba mu iya samun tuba ba ni shi yana da shekara 63 ka san yace ilal ana ai a lokacin da aka fara rubuta jawahir ma'ani kenan sai ga yana shekara 63 ai ilal ana har zuwa yanzu ma hasartu nan da taubat ba mu iya samun tuba ba yaya an gane maganar eh ilal ana ma hasaltu ilal tauba wal iman alkamil ba mu sadu da tuba tuban mu bai kai to wannan in mutum ya zai caka to ka gani shi ma bai samu tuba ba ba tuba irin naka ba wawa ba abin da ake nufi ba kenan abin da ake nufi a nan wa inna min at-taubati taubatun tuba ma akwai tuban sa wa inna min at-taubati taubatun in ka tuba to sai shi tuba ma yaka to da na tuba da gaskiya ne shi ma sai ka tuban ma tuban to wannan tuban ba a ba a gushe shi shine idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabida inda rabbika wastaghfirhu shine wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mai'at marra aw sab'ina marra wannan ba a kare shi ta shi kiyama manzo Allah kenan to kaga mutum aka zo kaji ya faɗa in aka ce tuba akwai bambanci tsakanin taubatu da astaghfirullah ba ɗaya ba ne astaghfirullah Allah ni na san mai zunubi ne ka saka ya ni karka nuna ni a gani karka karka mun tabbihi shine man asarra wa law man asarra fi yawmin sab'ina maratan ghafara Allahu lahu duk wanda yace astagfirullah yayi zunubi ya sake cewa astagfirullah ai ka ji Hausa suna cewa tuban muzuru ma'anan tuban muzuru kaman ka yi abu ka sake maimaita shi to tuba kenan to idan ka yi abu ana son a taubatu Allah ya udul insani ilaiha abadan in ka ce ka tuba wa duk wani aiki da kai na sako to kar ka sake waiwayan kayi abin ma balle ka sake waiwayan kayi ai na taɓa sabawa kaman kaza ma to shi ma kansa sai ka tuba masa domin ka sake shiga cikin zunubi wannan shine sayyidina rasulullah lokacin da ya fito daga makka da ya fito daga aikin haji daga arfa ya zo kwan anninan da ya zo wa wadi ba wadi masir ba wanda aka halakar da ashabul fili masu giwa su abrahatul ashrafi lugun da suka da aka zo daidai gurin manzo Allah sai ya daga kafa yana yana gudu sai ce ya rasulullahi ya haka sai ce guri ne wanda Allah ya yi fushi da shi domin anan aka halakar da ashabul fili to ba mu sani ba ko har yanzu Allah yana fushi da gurin saboda haka bari mu yi mu fita irin wayannan suna nan da yawa wanda suke nunawa shi tuban tuba ne wannan a gane kawai wal iman al kamil au kulla kalaman hada ma'anahu ko kuma wannan maganan kaman maganan ma'anarsa kenan tambihan lissanina wannan yana faɗakarwa ne ga masu ji wai irshadu lil mutabi'ina yana shirarwa kuma ga masu bi wa ta'alimu bil fili a sanar da kai aiki ablagu nasan ya fi isa matuƙa wajen nasiha wa atammu najahan kuma ya fi cika wajen tsira fa jazahu Allahu anna alkhaira Allah ya saka wa shauci da alkhairi wa zarahu minnatin wa barran Allah ya kara shauci gani kyauta da biyayya ba mu tsaya nan masha Allah Allah ya amfana da mu Allah ya amfana da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكة واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة